من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu tashi ko muna cikin sura ta 49 za mu tashi aya ta آية تقوم شابعة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran masu imani a cikin wannan aya domin ladabtar da su da ilmantar da su da karantar da su da tarbiyyantar da su wanda wannan alkur'ani dama yana karantar da mutum yana tarbiyyantar da shi da ɓangarensa guda biyu arruhu wal jasadu wata ran yana magana akan yadda mutum zai gina gangar jikinsa da kuma magana akan yadda zai gina ruhinsa sannan malamai sun ce tarbiyyar da alkur'ani ke karantarwa tarbiyya ce guda takwas akwai a tarbiyya al'imaniya akwai a tarbiyya al'ibadiyya akwai a tarbiyya al'akhlaqiyya akwai a tarbiyya al-nafsiyya akwai a tarbiyya al-ijtima'iyya akwai a tarbiyya al-ilmiyya akwai a tarbiyya al-aqliyya akwai a tarbiyya as-salbiyya saboda ka duk abin da ka ji an ce ka yi akwai wata manufa da za ta getta ka tsakaninka da Allah ko tsakaninka da kanka ko tsakaninka da bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu dukkan musulmi akan musulmi ya kiyaye abu uku haramun ne ya taba masa damuhu wa maluhu wa irduhu kada ya taba masa dukiyarsa ko jininsa ko mutuncinsa yace ya isa mutum sharri gaba daya ya wulakanta dan uwansa musulmi ko ya dubda dan uwansa musulmi ko ya kaskanta dan uwansa musulmi ko ya tozarta dan uwansa musulmi ko ya bayar da dan uwansa musulmi inda za a ci mutuncinsa a wulakanta shi da haka wannan tarbiyya ce al-akhlaqiyya wal ijtima'iyya yadda za mu zauna zamantakewa na cuɗe min cuɗe ka ba tare da na zalunce ka ba ba tare da ka zalunce ni ba Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min- min qaumin kada wasu mutane su dinga wa wasu mutane ba'a da izgili kada wasu mutane su dinga wa wasu mutane ba'a suna musu izgili suna musu dan kira suna bata musu suna wanda wannan dama mummuna al'ada ce ka yau mutum shagube ko ka rera masa hankali ko ka dinga masa ba'a ko ba'a ko dan kira ko neman kaskanta mutum da wulakanta shi komai da shi ba komai ba a cikin jama'a to kada mutane don Allah ya ba su ilimi ko ya ba su mulki ko ko ya ba su kuɗi ko ya ba su kyau ko ya ba su ɗaukaka ko daraja ko wata kima ko wani mutunci su dinga sauran kallon sauran mutane a banza a waje da yawa wanda kake wulakantawa ko kake masa kallon bi'ahu ko kallon reni ko kallon hadarin kaji inda za a kwatanta a wajen Allah kuma ya fi ka kima ku duba hadisin Anas dan Malik na hadisin Julaibir Julaibir sahabi ne gajere baki ne cin gangana sai da aka sahabbai suna masa kallon muni in ya zo guri ba a cewa ya zo in ya tafi ba a cewa ya tafi ba ma wanda ya damu da shi ko ya san shi ko ake kiransa ko a jira shi ko a kira shi ɗaurin aure ko biki ko suna ko wani abu na rayuwa ba abin da ake yi da shi amma ashe mai daraja ne mai kima ne a wajen Allah subhanahu wataala ba a sani ba sai da haka abin da ya faru kamar da ya zo a cikin wato siyar alamun nubala a hadisin Anas sai wani daga cikin sahabbai ya ce yana so ya aurar da yarsa sai ya shawara da mahaifiyarta mahaifiyarta ta ce kwarai da gaske ni ma ina shawarar mu aurar da yarmu to ya kamata mu aurawa suka ce a aurawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka aka yanke shawara da uban da uwar da yar cewa za a je a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri wannan yarinyar suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baban yarinya ya ce da ni da baban wannan da ita mun yanke cewa ya rasulullah mun baka ita ka aure ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na karba suna murna ya ce to ba kai na na karba ba to wa ka karba a cikin sahabbanka suna su jira su ji an ce Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali sai ce Julaidu sai mutumin na ya ɗaura fuska ya ɓata rai ce to sai na shawara da mahaifiyarta yana ga za a wannan kyakkyawar yarinya durariya tsayayya kin wanda ya samu kin wanda ya rasa son wanda ya samu haka kawai a zo a ci an ba wani Julaidu gajere da ne gangara mummuna saboda haka ya koma ya je ya samu mahaifiyar yace na je na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da muka yi magana to amma annabi ya ce ya karba amma ba kansa ya karbawa ba to waye karbawa ya karba wa sahabinsa mai suna Julaibi sai wata ci ban yadda ba ya za ya ta aura Julaibi me aka ta aka rage a Julaibi me za a samu a Julaibi wane ne Julaibi waye san wani Julaibi ko ko yanzu nan ba mai suna Julaibi ba akwai Julaibi ba kuma san shi balle ku sa ƴaƴan ku suna irin nasa saboda haka aka ce to a koma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yadda a ba wa jirabi ba har uban ya fito sai yar ta tsode shi tace baba ba dai kun ba annabi ba ce eh shi kuma annabi ya bawa ya ba jirabi to na yadda da zabin da annabi ya yi tunda dai manzo Allah ne ya zabo min shi ne ina so haka dan manzo Allah ba zai min zafin banza ba yayin da take ita ta yarda ai auren da Julaibi haka aka yi auren da Julaibi kuma da yake ta kullama nazartu illa wajhiki shakartu Allah tace wa ana kullama nazartu illa wajhika sabartu ta kallis kallis shakiru sabir ajrun inda Allah wai kuma mutum ya aure kyakkyawar sai ce duk da na kalli fuskar ki sai in ce wa Allah na gode yace ni kuma duk wannan nake lufin ka kafe ne hakuri yace to kanki damu da mai godiyar da ya hakurin duk suna da lada a wajen Allah saboda haka wannan ne abin da ya faru da wannan jilabe saboda haka yaki ya zo na Uhud sahabbai suka fita yaki jilabe shi ma yana cikin wanda suka fita yaki yaje ya taimaka addinin musulunci da ransa da lokacinsa da duk abin da ya mallaka aka gama yaki kaf aka zo ana tattara sunayen sahabbai waɗanda aka ga sun fito kuma ba a gan shi ba ba a ga su ba ina wane a ce wani an ga gawarsa wani an gan shi da rai wani an gan shi da rauni ba wanda ya tuna shi ma balle ya tambaye shi sai annabi ya ce ni ko ban ga julaibin ba a nemo min julaibin wannan fadar sai hankalin jama'a ya dawo ashe annabi ya san shi har yana da wata kima da wata daraja a wajen annabi da zai neme shi a cikin taro ina julaibin annabi ya ce bai ga julaibin ba aka duba cikin rayuwa babu gilabi cikin wanda suka shahada ba ga gilabi ba ana ta ci biya gilabi gilabi annabi ya ce a nemo masa gilabi ana shan kwanan wani dutse kamar da a ruwayar muslim sai ga gilabi da gawa guda bakwai ashe wasu kafirai suka ja shi bayan dutse duk ya kashe su bakwai shi ma ƙarshe suka ji masa rauni ya cika ana da aka ɗauko shi manzo Allah ya ɗauke shi ya zauna shi akan cinyarsa yana shafa fuskarsa yana masa yabo yana masa kirari yana masa shaida duk hankalinsa habba ya tashi saboda ba abokinsa da a cikin taron ba wanda ya abota da shi amma ashe yana da daraja yana da kima a wajen Allah kowa ya tana damar irin yadda ba a mori abota da gidajen ba an mai da shi baya ashe na gaba ne an mai da shi mummuna ashe kyakkyawa ne an mai da shi kaskantacce ashe maɗaukaci ne an mai da shi kaza ashe mai daraja ne mai kima ne mai martaba ne mai mutunci ne maɗaukaci ne a wajen Allah sai da aka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuce shi ana haka kabarin da za a saka shi sai da aka gama annabi ya kama shi da kansa aka saka shi a cikin rami sai da aka sai jama'a suka ta tunani to ya za su su biya wannan sahabi hakinsa matarsa tana gama ta kama kowa ya fito neman aurenta saboda an kare mutuncin julabi sai da aka mutum ba wasu suka sake dubawa ba ko cinsa ba inna akramakum indallah attaqakum mafi daraja a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah su da Allah ya yi wasu baƙaƙe ya yi wasu farare ya yi wasu dogaye ya yi wasu gajeru ya yi wasu masu ƙiba ya yi wasu sirara ya yi wasu maza ya yi wasu mata ba don wani ya fi wani ba sai da tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من تراب شراكم متاني الله اللي يحل تشوفوا إيني بابنكم النبى آدم إيني ba fifikon baki akan fari ko fari akan baki ko balarabe akan wanda ba balarabe ba ko wanda ba balarabe ba akan balarabe sai da tsoron Allah mafi girman ku a wajen Allah shine wanda ya ku tsoron Allah sai aka akramun nas a tukahu mafi darajar mutane wanda ya fi kiyaye abin da Allah yake so da aka injili da ba'a da dan kira da shaguɗe da rena hankali da ba'a wannan shine as-sukriyatu kenan shi yasa mai ahalari yace wa sukriyatu da ganin reni da ganin kaskanci da shaguɗe da ba'a da dan kira da wulakanci wani ya dinga wulakanta wani shine yace in qalu qala in tufkaru na fa inna naskharu minkum kama tuskharun in kuna mana ba'a mu ba za mu muku ba'a kamar da kuke mana ba'a wanda kuke ganin mu kaskantattu za ku wayi gare ku ne kaskantattu don muku imani da Allah ba la yaskhar qawmun min qawmin an ce wannan aya ta sauka an faɗi dalilan saukanta guda uku na farko sabit bin qais bin shammas wata rana جاء يوما يريد الدنو من أن من من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترن يا جو ينا سو يجو دب من دم الله صلى الله عليه وسلم وكان به سمم أنت ينا da kuranta a kunnansa baya ji sosai sai an yi magana da ƙarfi فقال لي رجل بين يديه افصح sai ce wani mutum kai dan gusa da Allah ba ni guri in matsa kusa da annabi فقال له الرجل قد أصبت مجلسا أي ka samu inda zaka zauna dan me sai ka je kusa da shi fajalata mugdaban sai zauna a fusace sun makala da rajuli man anta abin ya bata masa ne sai ya ce kai waye wai waye kai ka sa akwai masu wannan kai waye dan shi dan birni ko shi dan kuɗi ko shi dan malami ko shi dan kaza yace ana fulan ni ne wani فقال ثابت انت ابن فلانة اوكي كينا دان وتا ماتن نان وتا بقن ماتا وتا كذا دين نان فذكر اما له كان يعير بها في الجاهليه ya wato aibanta babarsa fa aga bar rajulu wa nakasa ra'sahu sai mutumin ya rinka idansa ya sunku da kai to shine an ce wannan shine dalil saukar la yaskhal qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum kada wasu mutane su dinga wa wasu mutane ba'a me yiwa su fi su daraja da kima a wajen Allah na biyu an ce akwai wata kabila an na wafada tamim istahza ubu fuqara ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata tawaga ta wata kabila ta bani tamim da suka wasu kaga sahabbai akwai talakawa a cikin su wani rigasa ya ga wani da mako wani da faci wani da kaza sai suka rinka musu kallon reni lamma ra'u min rasasati halihim da suka ga halin su a cikin wato talauci da wahala shine wannan aya ta sakan malam bahak malam muqatil wala nisa'un min nisa'in haka mata kada su dinga wa ƴan uwansu mata ba'a ki fara ce doguwa zan ka iya kina wulakanta wata dogoriya baka kina kina ganin wannan ba mace bace wannan ba ƴan wani bace bata iya shiga ba bata iya kwalliya ba ba kwalliya ce so kuwa ce sakare ce shafi a ce su su su ce kina mata kallon reni kallon mulaƙanci kallon bi'ahu kallon hadarin kaji wannan bai kamata a dinga yin irin wannan don wata mata tana ga tana da daraja me yiwa a wajen Allah wannan da kike kaskantawar ta fi ki daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutumin da zai zo kofar gidanka ka kore shi amma da ran zai rantse wa Allah wannan bakin fari ne sai Allah mai da shi fari dan kada ya kafara لو اقسم على الله لابره مدفوع بالابواب in ya zo kofar gidanka tun kuɗe shi zaka kici da Allah malam tashi da Allah baka ga ka tawa ta wuce da Allah dan matsa kai wani dukun dukun da kai wani dukun irin da kai wani wulid da kai ko can gani baka da shi da Allah tashi amma a wajen Allah a tsayin Allah ya fika daraja sai ka la yahqiranna ahadukum akhahu kada mutum ya wulakanta dan uwansa don bai san irin kimar da wancan din yake da ita a wajen Allah ba wala nisa'un min nisa'in haka mata kada su wulakanta yan uwansu mata an yi maganganu uku shi ma akan saukar wannan nisa'un min nisa'in din nan an ce na daya nisa anna nisa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyarna umma salamatu bil qisar a cikin matan annabi da safiya da ummu salama gajeru ne to shi ne ta yi su ta hasbuka wannan har wata yan gajeriya hajjira na aisha ta taɓa nuna safiya ta ce ya rasulallah kana da yan guntuwar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kin faɗi kalmar da da za a haɗa ta da goki- kogi a cakuɗa ta sai kogin ya yi ɗoyi saboda mijinta shi da ta tashi ta je ta nemi gafararta da Allah na ce miki gajeriya dan Allah ki yafe mu to yanzu kai mutum nawa ka faɗa ba ma gajeren ba ma azare sai da Allah ya ce mana abubuwan ba sun yi muni da yawa kaga kai cewa mutum gajere an ce kalmar da za a jefa ta a kogi kogin zai zama yana koyi yana wari saboda munin kalmar in ta shiga kogi za ta iya gurɓata ruwan baki ɗaya to yanzu ba ma ka ce mutum gajere ko dogo ko mai ƙiba ko tsiri ko tsila ko wada ko darawada ba a'a cin mutunci da wulaƙanci ya zama ɗabi'a a jikin mutane da yau mutum ɗan kira an ga mutum a fashe da dariya ka san ba wanda ya fi wannan wulaƙanci a yi mutum zinde a yi raɗa a fashe da dariya saboda haka shi ne cewa wannan dalilin wai sauka wannan aya kenan na biyu kuma an namura a tayi min azwaji rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakhirata min ummi salama zawji rasulullah sallallahu alaihi wasallama وكانت أم سلمة قد خرجت ذات يوم وقد ربطت أحد طرفي جلبابها على حقيها cewa wata rana ta yi wani irin ɗauri sai zama gefen ganin ta yana jan ƙasa ta baya da ta wuce sai suka fashe da dariya waɗannan matan suna mata wannan kallon to an ce wataƙila wannan shi ma na cikin dalilin da ake jin wannan aya ta sauka na uku safiya bintu zuwa bin akhtar a ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama safiya ita ce daga jinin banu isra'ila a cikin matan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama to shi da wata rana wani abu ya haɗa su da matan annabi sai suka ce ta fitar da hindiya shi ne abin ya ba ta haushi ta dinga kuka sai da manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam ta yi gaya masa matan ka sun wulakanta ni sun ce min ba yahudiya ce ni manzon Allah ya ce ki je ki ce musu ke yar annabi Haruna ce amminki annabi Musa mijinki annabi Muhammadu duk cikin su a take da wannan darajar zaka da jin haka sai ta goge hawayenta ta fito tsakar gida take to ga annabin ku nan mai gaskiya sadiqu masduq ya ce ni yar annabi haruna ya cikin ku wace ce yar annabi haruna amina annabi musa a cikin ku wace ce aminta annabi musa sannan ga numa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sai haka kar ku sake wulakanta ni saboda wannan sai haka har yanzu ana irin wannan mutum zai zo fa ya musulunta shekara da shekaru kawai wani sai kalle shi ya sabon tuba ko ce matubabbe ina tuba ma taɓa zama laifi a duniyar nan bayan Allah tubabbe fa mutumin kirki kenan wanda ya tuba daga laifi kai in Allah ya ce mutum ka zama tubabbe ai ka zama ka samu kirki wa tubu ila Allah jami'a Allah ya ce ku zama tubabbu gaba ɗayan ku ayyuhan nasu la'allakum tuflihun inna Allah yuhibbu tawabina Allah yana son tubabbu يا أيها النا- يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا كما في إيماني كتوبة زواج الله كما توبة كتوبة أما ذكر أنا أي ولد توبة wai to garbi ka duba da Allah kalmar yabo an mai da ta kalmar ibni kalmar ba'a to sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali al-asharatu mubashshiruna bil janna al-khulafa'ur rashidun duk ba su garbi ba ba su ba suka yi ba duk sahabban da suka fi kowa daraja a duniya bayan annabawa ai babu wata jama'a da ta kai sahabban annabi daraja amma duk tuba suka suke na mutum ya tuba ba laifi ne kai da ba don ma an haife ka a musulunci ba wai kun za ka tuba ko ba za ka tuba ba kai da kake musuluncin gado wataƙila da kai ne ka tsiro a arnanci ba za ka zo ka canza addini ba wataƙila dan Allah ya taimake ka babanka yana sallah babanka tana sallah ka gaji sallah sai wani da ya zo ya shiga addinin musulunci wasu ka dinga kallon wai tubabbe to wannan kalma mummuna ce mummuna ce a daina faɗarta sai ka daina ce mutum tubabbe da sunan wulaƙanci ko mutum ya kallo ne ce wani ai kabila ne to kai ne kabilar fulani kabilar hausawa kabilar bare bari kabilar yarabawa kabilar ibo kowa kabila ne ba wani mutum da ba kabila ba wanda ba kabila ba ya daga hannu wajen an nakun shu'uban wa qaba'ila Allah ya ce duk kabilu ne mu ko ce a hada da yayi wani kabila ne kai ne sai yake ce kabilan bahaushe kabilan berebe kabilan bafulatani kabi amma kowa kabila ne ba wani wanda zai ware kansa ya ce shi ba kabila bane to ko mutum ya musulunta sai a dinga masa kallon wai shi ai shi ba ba ba musulmin asali bane to musulmin waye shi da ma ya dawo kai yanzu wanda ya zo ya musulunta yanzu yanzu fa ya dawo ka annama waladatu ummuhu al'ana kamar yanzu ba ta ta haife shi kai kuma fa da ka zunubin yana nan tun kana lokacin da alƙalin ya hau kanka in ba sa aka ci an yafe maka ba shi ko yanzu zai fara fa akwai wanda ya zo nan take ya musulunta nan take ya mutu manzo Allah sai ya ce cewa amira qalilan wa ujra kaseera yanzu yanzu nan ya musulunta yanzu yanzu nan ya mutu yayi aiki kadan ya samu ladani yawa ko sallah ma bai taɓa yi ba amma ta fa aljanna saboda muhimmancin tuba saboda haka la yaskar qawlun min qawlin asa an yakunu khairan minhum kada wasu mutane su dinga yi wa wasu mutane ba'a da shagude da dan kira da bata suna asa yiwuwa an yakunu khairan minhum su fi su alheri a wajen Allah wala nisa'un haka kada wasu mata su dinga wulakanta min nisa'in daga wasu mata asa an yakunna mai yiwa matan da ake wulakantawa su zamo khairan minhunna sun fi waɗanda suke wulaƙanta su ya ce wa Allah a gidanki akwai mai shara akwai mai wanke-wanke akwai mai girki akwai mai dafa miki abinci akwai mai ranar miki yara ko da ke babba ce duk ba ta waɗannan aikin to kada ki wulaƙanta su mai yawa ya share ki a wajen Allah ta ki daraja kada ki ga Allah ya ɗaukaka ki ya darasta ki ya kimanta ki mata suna binki suna miki wanke-wanke suna miki girki suna rena miki ya ki dinga wulaƙanta su wata ma ta haife ki amma talauci da bukata ya sa ta zo tana miki aikai a gidanki kina wulakanta ta yadda ake daka wa yan aiki tsawa yadda ake daka musu abin nan maganganu a zagi tsohuwa yara ƙanana su dinga wulakanta wacce ta haifi ma uwarsu saboda kawai ta zo wanke wanke ko ta zo cin arziki gida na wannan tsohuwar duk ta fi da mai gidan da uwar gidan da matan gidan da 'ya'yan gidan da ma dangin gidan gaba ɗaya daraja a wajen Allah sai aka kada ka wulakanta mutum don kaga kana sama yana ƙasa Allah sai juya ko taran sai ka dawo kasan shi ya koma sama koma saman duniya da kasan duniya ne ne barin ta za ya gaba daya lahira za a tafi annan ne kowa zai gane wanda ke gaba da wanda yake baya da yawa waɗanda suke gaba ranar alƙiyama za ka gansa a baya da yawa waɗanda suke baya in an tashi alƙiyama sai ka gansa a gaba saboda mizanin na Allah ne ba na son zuciya ba ne ba ka ce wannan ɗana ne ko jika na ne ko ɗan jam'iyyar mu ne ko ɗan garin mu ne ko ƙabilan mu ne ba za a ɗaukaka shi sam inna akramakum inda Allah atqakum saboda haka kada a dinga yin mulakanci saboda wannan wala talmizu anfusakum kada ku dinga aibanta junanku shi sa aka ce anfusakum gaje wala taqtulu anfusakum kamar da yace kaku kashe kanku ma'ana ka aibanta na aibanta ka duk ma aibanta kanmu ne to Allah ya ce kada ku dinga aibanta kanku shi asalin kalmar lamzu ana cewa lamaza fulanan ai abahu ya aibanta wani ashara ilaihi bi ainihi idan kai mutum nuni da ido ka tsibta wani ido ka ka nuna wani to shi ake kira lamu wani ne kullu humazatin lumaza ka taba wani ka dan taba shi da hannu kaga akwai wannan akwai kuma da ido akwai kuma da lebe ai haka a nuna mutum da lebe ko a taba mutum a taba mutum ana kinsa ido shakki shi za muka ce bi ainihi au bi ra'atihi au bi shafataihi shine lamzu ka aibanta wani ka nuna wani da ido ka kinta masa ido ka nuna wani ko ka girgiza kanka kana isharar wulakanta wani ko kuma ka motsa bakinka ko ka tura leɓanka gaba a nufin cewa kana masa zurɗe shine ba shi yake cewa zurɗe da raɗa shi za Allah ta'ala ce wailin li kulli humazatin lumaza ma khalamin kafi ko kai wa wani rada dan ka bata wani so so so kaci so kaci so kaci mutum ya sai ka dan rada masa ka bata wani sai mutum ga an fashe da dariya bai san me ba ba abin da yafi wannan cin mutunci da wulakanci amma jama'a da yawa suna yi shi sa Allah ta'ala ce wala talmizu anfusakum kada ku dinga aibanta kawunanku wa minhum man yalmizuka fi sadaqat Allah ta'ala ce a cikin su akwai masu aibanta ka a cikin sadaka da kake rabawa kai ko min ha radu in an ba su sai ka ga sun saki jiki sun ji daɗi allazina yulmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakhira Allah minhum sune waɗanda za su koma gefe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira launcin na tara kuɗin taimakon addini sayyidina Abubakar ya je dukiyarsa gaba ɗaya ujibji sai na umar ido ya raba biyu ya kawo ijibje wani sahabi ya ana ta kace mako shi bai da kuɗi sai ya ya dako aka ba shi kwanan dabino biyu sai ya kai wa iyalansa kwano ɗaya na dabino ya kawo kwano ɗaya ya juye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai munafikai suka ce inna allah la ganiyun an sa'i haza mai allah zai da kwano ɗaya ne da allah ya jira abin da ya ba allah shi zai bayar ba wanda ya bayar da yawa sun ce jibi mura'in mura'in mura'in gairi ya zai wai Allah zai nuna shi ne kuɗi ne wanda ya bayar da yawa sun ce da yake wanda ya bayar da kuɗi sun ce turme Allah zai da wannan dan kaɗan to me za a yi munafiki a huta in ka samu ya ce ka samu in ka rasa ya ce ka rasa in ka da kuɗi Allah wanda sai da kuɗi ke nake damun sa ne ya tana sai ce wani sai ka yi kuɗi ina jefa yana jin daɗi ka ji daɗin baka fita ba ka sha wahalar baka fita ba ka samu baka fita ba ka rasa baka fita ba in kana so ka fita daga zargin ɗan adam ne za ka yi an ce wani dattijo a cikin wata mutsala a sudan da babansa suna cewa irba'un nas gayatul la tudrak ka ce sai ka yarda da kowa to ba za ka iya ba Allah ma da ya halicci mutane ya musu duniya ya musu jiki ya musu rai ya musu haƙori ya musu hanci ya musu baki ya musu iska ya musu ruwa ya tsama musu komai na duniya shi ma sai da yake innal insana li rabbihi lakanut dan adam Allah da ya halicce shi ma baya masa kirki to ina ga kai sai da yake cewa bari nuna maka duniya da take sai ana tsakan rana sai ya ɗauko jaki wata za ta shiga addinin musulunci suna so za ki shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci da yarda ki da amincewa ki ko wani ya matsa miki ya miki dole to shikenan zan faɗi abinda na faɗa sai ki daina faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan رسول الله tace da kin ce daga yau na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kin ce daga yau kin shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne kin yarda da haka to yarda ki da amincewa ki da haka ya mai da ke musulma me sunanki sunanki ana kiranki ne roots ok roots ake kiranki to yanzu kin gaba za a ci gaba da kiranki roots ba sai dai a sa muke wani suna da za ki saje da yan uwanki musulmi wani suna kike so wanne fatima take so a sa mata Allahu akbar daga yau rut an canza miki suna daga rut kin koma fatima Allah ya miki albarka ya baki ilimi da hakuri da juriya irin na fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi yace tsoka ce daga jikin tsoka ta abin da ya dame ta ya dame ni abin da ya bata mata ya bata min abin da ya yarda da ita ya yarda da ni sallallahu alaihi wa sallama kuma yace ita ce sarauniyar matan gidan aljanna na na fatima akwai haƙurin aure akwai haƙurin zaman aure akwai haƙurin ilimi da karatu tare da girman babanta da girmanta amma ba taɓa samun ta ta yi wani abu ƙwaya ɗaya da ke nuna girman kai ba ta Allah ya baki albarka irin na fatima da wani addini kike yi da kina kirista ne yanzu kin dawo musulunci daga wani yanki kika fito daga wani yanki kika fito ok daga tumfure kika fito unguwa ce tumfure unguwa ce to daga unguwan tumfure ta ce don haka kin zama musulma ɗin tumfure yanzu sai ki je a ga mata nan za su koya miki addini da sallah da sauran abubuwa da ya kamata musulmi in ya shigo musulunci akwai dokin abubuwa da za a koya miki wanda zai ɗauki wajen tsawon wata shida ana koya miki sai haka muna miki fatan alheri da yangonki mata ga sunan za su kula da ke su koya miki duk abin da ya kamata a koya musulmi muna fata Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci to shi ne ya ɗauko jaki da tsakar rana sai ce ma yaron hau sai yaron ya hau jaki sai tsohon yana korawa sai su jama'a suka hango suka ce dan Allah jibi wani yaro mara tausayi ka hau jaki ka bar tsoho a ƙasa da suka wuce sai ce ma yaron wannan mai suka ce ce sun ce wai ban kyauta ba da na hau kai kana ƙasa sai ce to sako sai sako sai tsohon ya hauce to kai kuma koro suna tafiya wasu damuwa suka ce dan Allah ji wani tsoho mara imani kai da kai tsufa ne wakon da sauka ƙasa sai ka bar yaro ɗanɗani a ƙasa ana rana kai ka hau sama da suka wuce wuce wannan ne suka ce ce sun ce ba ka kyauta ba da ka hau ka banna a ƙasa ce to dai mu sauka duk suka sauka suna kora jakin sai suka ce dan Allah ji wasu sakar karo wawaye kuna da jaki ne ma ko ku hau abin ku sai kawai ku bar shi a ƙasa ku da suka wuce wuce wannan da suka ce to wai sun ce mu hau ce to mu hau suna hawa wai suka ce dan Allah ji wasu marasa imani duk a kan jaki ɗaya sai kawai ya ce ma yaron to ka da duniya take in kana so ka wa kowa daidai to ba za ka iya ba ka ga ka hau an ce ni ya kamata na hau na hau an ce ka ya kamata ka hau mun sauka an ce bai kamata mu sauka ba mun hau an ce bai kamata mu hau ba to in muna son mu ga kowa daidai ne zamu wala talmizu anfusakum Allah ta'ala ce kada ku dinga aibata kanku kada ku dinga aibanta junanku wala tanabazu bil alqab kada ku dinga jefan juna da mummunan laƙabi a dinga kiran mutum da laƙabin da baya so duk ne a dinga gaya maka sunan da baka so mutum za ko wannan sunayen ko ana jin nan yana da irin nasa ko wani ma ni abin mamaki wallahi sunan wani arme dan kwallo aka sa masa kuma sunan da sunan da babansa ya sa masa sunan annabin Allah babansa ya sa masa amma an ka kira shi da wannan sunan yanzu ba zai wayoyo ba sai ka kira shi da sunan wancan dan kwallon da ba abin da ya hada su addini bai hada su ba ƙasa ba ta hada su ba yanki bai hada su ba kabila ba ta hada su ba kuma bai san ma yana yi ba shi can wancan bai san kana son sa a nan ba kuma san bai yi amfane ka a lahira ba almar'u ma man ahabba yawmal qiyamati yadda wasu suke girmama wasu ƴan kwallo da wasu ƴan rawa suke kaunar su inda haka suke san annabi suke girmama shi da aljanna kawai za su kai musu shiga to me jawo ka canza wa kanka suna da aka sa maka na annabin Allah ko na sahabi a dinga kiranka da wani suna mummuna kun ga iyayen mutum yi tunani duk suna da suka sa mana da kyau ne amma mutum ko sai zai canza ya dinga kiransa da wani suna ka rasa kan suna inda kun zo suna kun yi kun kuna kallo na da haka kowa ya je in ya san ana kiransa da mummunan suna ya je a canza kada rana alkiyama a kira wannan kuma kai ne a ce wane wane zo ka tafi ta ka ci ai ba ni wace a kai ne haka ake kiran ka kake amsawa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum at-tashabuh din nan zai iya zama fil aqida ko fil ibada ko fil akhlaq ko fil mu'amala mafi hatsarin sa fil aqida wal ibada sai aka mutum ya kiyaye kansa daga mummunan lakabi da mummunan suna wanda ba shi da amfani su ka su ka'idan laraba zaka ga duk mutum yana da suna uku akwai laqabu akwai kunyatu akwai ismu kama annabi sallallahu alaihi wasallama sunansa muhammadu sunansa ahmadu sallallahu alaihi wasallama ana masa alkunya da abul qasim ana masa laƙabi da rasulullah nabiyullah khalilullah laƙabinsa ya fi dubu na da malam ibnu qayyim ya faɗa abu sayyidina abubakar sunansa abdullahi bin usman ana masa alkunya da abubakar ana masa laƙabi da as-siddiq wa al-atiq sunan sayyidina umar umar ana masa alkunya da abu hafsin ana masa laƙabi da al-faruq amirul mu'minin sunan usman usman ana masa laƙabi da zunnurain ana masa alkunya da abu abdullahi sunan sayyidina ali aliyu ana masa alkunya da abu turab ana masa laƙabi da haidar haidar ana lalzi sammatni ummi haidara zaki kenan wanda yake rubuji a daji ana gudu shi ne haidar ana kiranta abul hasanaini baban hasan da husaini a wajen alkunya su kun ga su a wajen laraba wannan ɗabi'a ce a maka alkunya a maka laƙabi a maka suna amma laƙabi ba a so ya zama akwai cin mutunci yana cewa wasu man ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za in siwa hu sayyiba akwai al-ismu wal laqabu wal kunyatu akwai da ake jera su bi isa ismul fusuqu Allah ce tir da suna na fasikanci ba'da imani bayan mutum ya yi imani tir da suna shine fasikanci bayan imani a ci gaba da kiran mutum da suna mugu ko fir'auna ko hamana ko ƙaruna ko hatsari ko bala'i ko musifa ko tashin hankali ko gobara ko wuta ko annoba duk suna ko wahala ko kunci in ka ji wannan sunan maza ka gyara in ba ka ba sai ji ka ka ta faduwa a jaraba ka ta neman aure ana ka da kai ka ta neman kuɗi ka kai arziki kuma sunan ka ya jama mummunan suna yana wa mutum tasiri kyakkyawan suna ma yana wa mutum tasiri akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa suna bai karbi canjin ba har da jikokinsa sai da suka sha wahalar sunan kakansu saboda ka a kiyaye wajen zaɓin sunan da ya dace a sa kuma a nisanci mugun lalabi wa man lam yatub Allah ya ce wanda bai tuba ba daga bata wa mutane suna da kuma yi musu izgili da kuma aibanta mutane fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne suka cuci kawunansu suka zalunci kawunansu da musu da Allah ko ba za ta kyau ba domin sun kefe dokar abin da Allah ya hana na'am يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kira masu imani don ya kafa wasu dokokin da za su kare mutuncin jima- mutane inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da manzonsa ijtanibu ku nisanci kafiran da yawa min zanni daga zato a daina zato iyyakum wa zanna فإن الظن أكذب الحديث كن سنتي أيضا تمتعني دمونا زتو kullum ka dinga zaton wane kaza yake wane me yake wane me yayi kyakkyawan zaton ma an daina sai mummuna sai mutum ya abin kirki gudu ka ji shiru an amma da ya kure ɗaya sai ka ji an faɗa sai mutum ya jeranta abin arziki sau miliyan amma shiru amma da ya kure ɗaya sai duka ga wannan kuren ana nema a shafa wancan abin arzikin nasa gaba ɗaya haka muke fa gaba ɗayan mu wannan ba zai fitar da mu ba shi sa Allah ta'ala ce ku nisanci da yawa daga cikin zato shi ne Abdullahi dan Abbas ya ce na Allahu ta'ala al-mu'mina Allah ya hana mumini an ya zunna bil mu'min sharran ya dinga wa dan uwansa zato na sharri cikin tabi'ai an ce ko cikin tabi'in tabi'ina ne ko imam malik ne an dangana mu wani yake cewa dan uwana sai ne masa fassara sau 99 kafin in kama shi da laifi daya sai ce mai yiwa bai sani ba mai yiwa bai fahimta ba mai yiwa bai gane ba mai yiwa ba haka yake nufi ba mai yiwa ma ba shi bane ido na ne mun ƙarya kai mai yiwa ma ba haka bane mai yiwa wancan abin kai sai ya yi tafassara ka daga to sai ya kai casa'in da tara ya ce to ta kila ina jin haka ne shi ma ina jin ne in ma ta kama ka ce kana jin ne amma yanzu mutum sai ga yana ba da kissa akan wani da confidence yana jin abin ma ya faru ma kawai kai in za wuta malam za ta cika inna ba'da zanni ithm ta haƙiƙa shashin zato ba dukkan zato bane laifi ithm laifi ne malam sa'id bin jubair yace ko rajulu yasma'u min akhihi kalaman mutum ne zai ji magana daga dan uwansa la yuridu bihi su'an shi ba ni mummuna yake rufi da abin da ya faɗa ba aw yadkhulu madkhalan la yuridu bihi su'an فيراه أخاه أخوه المسلم فيظن به سوءا mutum ka gan shi da wani irin yanayi ko wani irin hali ne kun ka masa kyakkyawan fassara sai ka masa mummuna malam zajjabi ya ce ko an yi zunna bi ahlul khair su'an mutanen kirki ka dinga musu mummunan zato da mummunan fata da kallon sharri fa amma ahlus su'i wal fisqi falana an nazunna bihi misl allazi zahara minhum amma mutanen banza wanda dama sun shahara da aikin banza dan an musu zaton abin da suke na banza wannan ba wani abu bane malam qadi abu ya ala yace hadhihi al-aya tadullu ala annahu lam yunha an jami'i dhann yace ba an hana dukkan zato gaba ɗaya bane wa dhannu ala arba'ati adrubin yace shi kansa zato akan kansa ya kasu kashi kashi har kashi hudu mahzur akwai zato wanda yake na haramun wa ma'amurin bihi akwai zaton da aka yi umarni ma ka yi shi wa mubah akwai zaton da aka halatta maka ka yi shi wa mandubin ilaihi akwai zaton ma da aka so ka yi shi fa amma al-mahdur yace daga cikin zato mara kyau ko mummuna fa huwa su'u zanni billahi ta'ala mutum ya nuna na wa Allah zato ya zunnuna billahi ghayra al-haqqi zanna al-jahiliyya wa balagatul qulub al-hanajira wa tazunnuna billahi dhununa ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم كدن إياكم وأواتو أنا إلا ظن أجيبي yadda kake zaton Allah haka zaka same shi akwai waɗanda muna da zaton su har ya kai Allah ma suna masa mummunan zato to Allah ba zai mu arziki ba ba zai fitar da ni daga wahala ba ƙara mai shiri mai tanadi na ɓoye na kintsa saboda ban san talaucin da zan a gaba ba ban san wahalar da zai sha ba ban san in na bayar ban san ni ko zan samu ko ba zan samu ba ƙara in tara in ɓoye ajiye saboda maganin gobe duk muna na Allah zai tuni ya gaya maka ka magaci Allah zai baka ma ya fi alheri saboda shi ne bayawa ne na farko yana da abu na biyu ba shi da ruwa na uku ya jika na hudu ya zanka na biyar ya ba wani ka gani na ne za ka nuna na Allah zai sai ka buɗe ƙofa mai kyau tsakaninka da Allah ka dinga kyautata masa zato wannan shine mummunan zato mafi muni a cikin zato wanda mutum zai wa Allah mummunan zato wa ma'murun bihi ice alwajib wanda ya zama wajibi husnul zanni billah ka kyautata wa Allah zato ka dinga wa Allah zaton zai zo maka da alkhairi wa kadhalika su'u zanni bil muslimina alladhina zahiruhum al'adalatu mahdhurun haka nuna da zato ga musulmin da a fili karara mutanen kirki ne to ka nuna musu zato wannan shi ma abin ki ne wa amma dhannul ma'mur bihi fa huwa ma lam yusab ilayhi dalilun yusil ila al-ilm bihi shine abin da ba a kafa wani dalili da zai kai mutum ga ilimi ba iya zatanka kenan kamar zato wajen bincike shi yasa malamai suke cewa akwai al'ilmu akwai al-yaqinu akwai az-zannu akwai ash-shakku akwai al-wahmu ko yana cikin babu ilimi ne akwai al-jahlu ma to wannan zaton da mutum zai yi cewa ban samu yaqini akan abin nan ba amma ina zaton kaza ne shine zato a wajen malaman fiqh wannan zato ne da aka umarni in ka rasa dalili na yaqini ka tafi akan irin wannan zata wannan babu laifi wa qad tu'abbidna bi tanfidh al-hukm fihi wa al-iktisar ala ghalib al-dhann ijra' al-hukm alayhi wajib wa haka nan bidda wa amma dhann al-mubah ka shakki fi salati idza kana imaman mutum yana shakka a cikin sallah sai ya taharra sawab sai ka kardaji ƙari ne ko ragi ne idan ka tafi a kan ragi ne sai ka zo da cikon sai ka yi sujjada wannan zaton shi ma wato babu laifi don an yi irin wannan zato to sannan ta bangaren alkur'ani ya kafa zato zuwa kashi biyar za mu ga kalmar zato zato zato ta zo har sau arba'in da takwas a cikin alkur'ani da ma'anar fi'ilu ko da ma'anar ismu ko da ma'anar masdar abinda zato yake nufi ta zo yuzu ahadu qarafai na ahaduhu ma aqwa min al-akhar ka dauki daya da daya daya yafi daya rinjaye daga cikin ma'anonin da zato ya zo da shi alqur'ani ya zo da ma'anar ƙarya ƙarya takan zo da ma'anar zato kamar da Allah ta'ala ce wa in hum illa yadhunnun ba komai suke ba sai share ƙarya suke kawai ya zo da ma'anar shak inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bimustaqinin ba kome muke ba sai zato ba mu da takankancewa nan ma'anar sai yana nufin shakka ya zo da ma'anar ar-ra'yul batil ra'ayi mara kyau Allah ya ce in yattabi'una illa dhann wa ma tahawa al-anfus ba kome suke bi ba sai san rai da abin da zuciya take kauna yana zuwa da ma'anar hasiba wa khala abin da ka rinjayar ko ka dauka ina ke cewa innahu zanna allan yahumur ya ɗauka abin ba haka yake ba ko ba zai koma ko ba zai dawo ba kuma yake zo da ma'ana ilmi wal yaqin allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un anan ma'anarsa yaqin idan dai anna ta zo a gaban su mafiya ta zo da ma'anar yaqin idan an ta zo a gaban sa ko in yakan zo da ma'anar shak da haka wannan shine ma'anar azzan a cikin alqur'ani da haka mu kiyaye mummunan zato da junanmu da kawunanmu har da Allah da ya halicce mu ma wala ta jassasu kada ku dinga bin binciken juna kawai ka dinga binciken nan uwanka wani yake ci me yake sha ina yake samun kuɗi wace sana'a yake anya ba barawo bane ba sata yake ba anya wannan ko kai wannan ko mutumin kirki ne anya da ganin sa bincika ga ina yake rashi bincika ga ina zai fito an zo Abdullahi dan Mas'ud cewa an ga wani jiya ka a gemun sa ya jike da jiya yace to kun ga ya sha ga ta jikin gemun zai ce a ni ban ga ya sha ba zan ba da shaida ba jerin ya jike wani ne zuwa masa fa ko ɓararwa aka yi daidai ba sai ka ta jike je ko dan gora la masa aka ka ga nan ka ga tashi gaba cin sama amma da aka kawo sai da Usman wanda aka ce yayi aman giya ya ci ato in dai bai sha ba zai amai ba ya masa bulala aka ce ya amaye giya ya ci ato ya sha amma dan ka ga mutum yana warin giya ko gemu a jike da giya ina ruwanka na wani ne kwarara masa ya jika shi da ita wato addini fa haka bi shi a tsanaki komai zai gyaru amma haka tafi a haka ta al'amari da zai kai ba shi yasa ta kira ta wala ta hassasu kada ku dinga bin diddigin juna an ce a tajassusu mai neman ya ga sharrinka a tahassusu mai son ya san kai waye ka tahassasu min yusufa wa akhihi wala ta'asu min rahillah wala yaghtab ba'dukum ba'dan kada shashin ku ya dinga giba da shashi ka zauna kana ɓata ɗan uwanka kana cin mutuncinsa kana ba da labarinsa kana kushe shi kana masa ƙeta kana masa sharri ya tabbata a hadisi wanda ya zo daga abu hurairata wanda imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an tambaye shi asu ila mal gibatu menene giba yace zikiraka akaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so shine giba annabi ya fassara ta qala ko ta ara'aita in kana fi akhi ma aqulu idan abin da nake faɗa gaskiya ne shi dan wannan wa yana yi fa kada ne wani giba ba kenan dinda gaskiya na faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kana fi akhi kama taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun faqad bahattahu kenan duk mutumin da zai zauna yana bata wani ɗayan biyu ne in ma ya masa sharri wa in ma ya masa ƙarya idan yana yi ka faɗa to ka yi jibarsa idan baya yi ka faɗa ka masa ƙarya ciki wanne ne fi sauki to wannan abu biyun kowanne zina da shan giya da safe sun fi shi sauki wanda zai ci naman dan uwansa ya je yana bata shi yana faɗan maganganu a kansa kuma da ya gan shi ya shiru mutumin banza kenan to saboda haka wannan a shari'a ta hana ko mai yin haka kankanin mutum ne karamin mutum ne mara kima mara mutunci mara daraja bisa wala ta jassasu kada ku dinga bincike wa juna wala ya zaton ba'dukum ba'da kada shashin ku ya dinga cin wato yana aibanta yana bata dan uwansa yana masa jiba ayuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku a ce ya so an yi akula ya ci lahma akhihi naman dan uwansa maitan matacci yanzu ɗayan ku a ce ya ce a dafa man naman dan uwansa a redo naman sa yana ci ba zai so a ce ya ci naman dan uwansa to ai jiba cin nama ne amma akwai hadisin da yake cewa ya ga naman ma tsakanin haƙoran mutane suna cin nama idan kana yi da ɗan uwanka kamar gutsurin naman sa kake kana reɗewa kana soyawa kana ci ƙarar alƙur'ani ya faɗa a yuhibbu ahadukum an ya akula lahama akhihi maitan fakarihtuhu akwai mayitan wata qira'a yanzu ɗayan ku zai so a ce ya ci gawar ɗan uwansa ba ma rai haka ka ci gawarsa ko ka ci shi bayan ya mutu ka ci namansa ka karihi tumuhu ku kyamaci wannan a wata kira fa karihi tumuhu an kyamatar da ku cin wannan nama wata kira da malam da haku da malam asibi da adari suka karanta fa karihi tumuhu an kyamatar muku da wannan tur da mai cin nama dan uwansa ai wa kadi karihi tumuhu fa la taf'aluhu kada ku aikata haka fa karihi tumuhu ai qad bugida ilaykum an kyamatar muku da naman yan uwanku mana kama takrahuna akala lahmihi maitan fakazalika tajannabu dhikrahu bisu'i da'iban kamar yadda baka so ka ci naman dan uwanka matacce ko da rai ka gutsuri naman sa ka soya kai balangu ko kai tsire ko kai kilishi ko kai dambun nama da naman dan uwanka kana ci baka san haka to kada ka yi da shi baya nan in ma ana da shi ka kare shi zai babbar sana'ar mutane zama duk inda aka zauna ba za ka ji ana karatun qur'ani ko ana tattauna ilimi ko ana tattauna wata hikima da za ta taimaki ƙasa ko al'umma ko jiha ko gari ko su kansu masu tattaunawa wace sana'a kake kai wace sana'a kake yaya harkar ilimi yaya karatu ya mu tattauna harkar mu ta rayuwar mu sai ka ga duk majalisa casa'in da tara da ugo tara ta cin namun mutane ce ta zagin mutane ce ta ɓata mutane ce ta aibanta mutane ce in ma ba ka da labarin da zai ci mutuncin wani ma ba a zama da kai a majalisa ka ce ba wani sabon labari ya mutum wani ya wuce a ce ah haka mutum ya canza riga fa na da riga ka faɗi ce ka ga wata koriya duka ban sa wani a cikin rigunan sa ba ce a yi sabon ya ɗinka an ka san mutum yanzu yana koɗa a hawa Allah ba gama ta sai ma ta wuce ɗazu daga ta yi ƙiba ba da hawa ƙace ba sai irin a tabbar da yake wata ba ce wani fa ce wallahi wani ai ya fada kwata ya fada rami abu ba tafiya daidai da ba ya tabu na fuska ba ai abu ba tafiya ba ya garawa wani kai rabu da wani wani ai mutum banza ne ai da nan zuwa ma ne ya bani kaza ya hana ni haba alka ai wani ruwa gare shi cika ai wani kuma ka ga wani shi kuma haba ne ba ru ai wani ya Allah yawan fa kenan sana'a kenan aikin kenan daga dare har rana to ya za a gama da duniya lafiya ana wannan lamari wattaqullaha Allah ya to da mu da kai da ke da mu da su duka mu ji tsoron Allah mu daina inna Allah tawwabu kuma hakika Allah mai karɓar tuba ne ga wanda ya daina yin waɗannan laifukan rahimu ko mai jin kai ne ga bayinsa na'am يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku dandazon mutanen duniya gaba daya sama da mutum biliyan bakwai da yan kai yanzu a duniya inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa haƙiƙa ni ne na halicce ku daga mace da namiji annabi adam da hawwa'u su ne asalin kowa kowa a nan babansa na asali annabi ne babansa ta asali hawwa'u ce haka dukkan mu nan asalin mu daya da bakaken mu da fararen mu da dogayen mu da gajerun mu da yan afirka da kowa asalin sa daya baban mu daya uwan mu daya uban mu daya wa ja'alnakum shu'uban Allah ce sai na sanya ku ka zama shu'ub sha'ab sha'ab yanki yanki kasa kasa gari gari haka sai a ce waɗannan yan afirka ne in ka shigo afirka kuma sai ka samu wannan dan Najeriya ne in ka zo Najeriya kuma daga dan kudu ne ko dan arewa in ka zo arewa ma sai a ce maka dan Gombe ne ko dan Kano ne ko dan Bauchi ne in ka zo Bauchin ma sai a ce maka dan local gamma kaza ne in ka zo local gamma kuma sai a ce dan unguwa kaza ne in an zo unguwa ma ce dan gida kaza ne in an zo gidan ma ce dan daki kaza ne in an zo dakin ma a ce shine na dan wancan ne in an zo wajen wancan ma in an zo wajen wancan ma a ce shine dan ta na kaza kaga an tun daga duniya kai dan duniya ne farko sai kuma ka zama dan Afirka sai ka zama dan Najeriya sannan dan jihar ku dan local government din ku dan ungo ku dan gidan ku dan babanka da babarka kaga Allah ya karka samu daki daki da a san kowa ina ya fito guda ka to Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ba kowa ɗaya ne ci a'a Najeriya dai ƙasa ce ɗaya amma kowa ya san gidan babansa Eh, kowa ya san yankin su ya san ƙasar su ya san unguwar su ya san bangaren su kuma ya san wace ce babarka waye babansa wanda bai san wannan ba sai ya binciko wa ja'alnakum shu'uban muka sanya ku dangi dangi wa qaba'ila muka sa ku kabilu shi yasa nace kowa kabila ne ga Qur'ani ya faɗa wa lita'arafu ba dan wani ya ce ya fi wani ba dan ku fahimci juna yanzu auratayya ta haɗe do da ya kaɗa da mutum ka ji ya ce maka mu dangin mu gaba ɗaya abu ɗaya ne babu sai ka samu babansa ko fulatani babansa bahaushiya ko babansa babayar bare babansa kaza sai ka samu wani combination to in ya ce shi a'a ai babana da babata kaza ne to ai sama shi ma ta bangaren babanka akwai biyu akwai babanka da babarsa ta bangaren babanka ma akwai babanta da babarta in ka ce a duk su ma kabila ɗaya to a ƙara gaba shi ma baban baban naka akwai babansa da babarsa shi ma baban baban naka akwai baban akwai babansa da babarsa in ka ce nan ma ɗaya to a ƙara sama dole sai an samu wani abu ya shigo shi yasa wani mutum fari kal da shi matarsa fara kal sai ta haifi ɗan baƙin irin ɗan afirka sai da ana ana haihuwa da ko jaririn da taho rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa ni mata ta fari ta haifi baki ya zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana kiwon raƙuma yace ina kiwon raƙuma wani kala ne yace jajaye ne yace ana samun wata mai kala a ciki yace kwarai ana samu me ya faru yace wata jijiyar dangantaka ce ta can asali ta ju ta bugo shi shi ne fito da ce kai ma ɗanka asali kan abin yin ku akwai baki shi ne biyo bakin saboda haka kada mutum ya nuna wani abu daban akan sauran mutane inna akramakum indallah atqakum waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu akwai ta qira'a da tazo lita'arifu ko lita'arafu ko litata'arrafu duk ku fahimci juna ku gane juna kowa ya gane kimar dan uwansa da martabarsa da irin bayar da Allah ya masa ba wata ajiya da Allah ya mara amfani sai dai baka iya sarrafa amfani ka ba sai ka amma duk halitta Allah tana da amfani mai yiwa kai mai karfi ne ko mai basira ne ko karatu ya kamata ka yi ko kaza ya kamata ka zama ko kowa akwai baiwarsa sai in bai iya sarrafa baiwar ba sai ta lalace a banza sai haka kada mu kada mu wulakanta junanmu inna akramakum haqiqa mafi karamcin ku mafi girman ku inda Allah a wajen Allah atqakum wanda yake tsoron Allah inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala alimun yana da cikakken sani khabir kuma yana da cikakkiya fadadaddiyar wato ilimi shine khabir ai alimun bi zawahir umuri khabirun bi zawahir bi bawatin umuri in an hada alimun da khabirun ana nufin Allah ya san ciki da bai ciki da bai gaba ɗaya Allah ya sani komai kankanta abu a ɓoye Allah ya san shi komai kankanta abu a bayyane Allah ya san shi na'am قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala ce qalatil a'rabu larabawa ko mazauna ƙauye waɗanda suka zo suka musulunta suka ce amanna mun yi imani mun gasgata mun yarda mun kuje mun aminta mun ce ma'anonin imani kenan al-iqraru wal itirafu wat tasdiqu wal amnu qul lam tu'minu kace a'a ba fa kuka imani ba tukunna walakin kunu aslamna ku dai ku ce mun miƙa wuya walamma yadkhulul imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zukatanku ya zauna ba wa in tuti'ullaha idan kuka bi Allah wa rasulahu kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yamitukum min a'malikum shay'a Allah ba zai tauye muku komai ba daga cikin ayyukanku ku inna Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala gafurun mai gafara ne ga bayansa rahimun mai jin kai ne innamal mu'minuna lalle cikakkun mu'minai kadai allazina amanu su ne waɗanda suka ce sun yi imani billahi da Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama thumma lam yartabu sannan ba su kokonto ba ba su shakka ba wajahadu kuma suka yi jihadi na ɗaukaka addinin Allah da kashe-kashensa bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu da kawunansu fi sabilillah cikin ɗaukaka da kare da yada addinin Allah ula'ika irin waɗannan humus sadiquna sune masu gaskiya a cikin imaninsu wanda babu kokonto qul ka gaya musu atu'allimuna Allah bi dinikum yanzu kwa sanar da Allah addininku wai Allah kake ba labari kaza ne kai Allah ba shi ya san kai kaza bane sai ka ga Allah kai waye wallahu ya'lamu ba ku san Allah yana sanar da ma dukkan fis samawati abin da ke sama ba wa ma da dukkan fil ardi abin da ke kasa ba shi ɗaya ba wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai da komai da kowa ma gaba daya yamununa alaika suna maka gori an aslam wai sun musulunta suna ma gori ba ka da mabiya mu ne mabiyan ka muka ga dama sai mu fita ka rasa mabiya wani yana annabi gori ko yana musulunci gori kullum idan Allah ya maka muwafaka kai aikin alheri ka gode wa Allah da ya yarda ka bauta masa kai masa godiya kada ka ji wannan bautar da kai yana abin arziki ne ka dinga takama kana fankama na taimaki addini na yaɗa shi na ciyar da shi gaba na ba da dukiya na ba da rai na yi kaza ka kai dai kai gode wa Allah da ya yarda kai aikin kuma ka roƙe shi ya karɓa abin da ya kamata mu sa kenan misali ce kun ka gaya musu la tuminnu alayhi islamakum kada ku yi min gorin cewa kun musulunta ko kun musulmi ne balillah lalle Allah ta'ala shine ya murmu alaikum zai muku gori ma an hadakum lil imani dan ya shiryar da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne a cikin imanin naku inna Allah haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu yana sane da ghaibas samawati wal ard duk abin da ya faku a cikin sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da duk abin da ya faku a cikin ƙasa komai kankantarsa komai girmansa Allah yana sane da shi wallahu basirun Allah mai gani ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun to Allah muna roƙonka abin da muka karanta a cikin waɗannan ayoyi wanda suka yi kira a biyayya gare ka Allah ka yarda mu bi ka wanda suka yi kira da abani Allah ka yarda mu bari ayoyin da suka yi magana ni'ima Allah ka sa mu cikin wannan ni'ima wanda suka yi magana azaba Allah ka tsare mu daga wannan azaba Allah ka sa mu cikin ceton manzon Allah da alqur'ani to wannan dai ha'inci ne abinda za a raba shi biyu azumi ya zo ana neman gafara kuma a raba shi hudu a raba shi biyar a kira makallahu wannan ai ya kamata mai gidan naka a yi masa nasiha mutane mu ji tsoron Allah azumi fa wata ne na rahama na jin kai ya kamata masu sai da kaya mun gano illoli guda uku da suke faruwa a cikin watan ramadana wanda jama'a suke yi na farko tsadanta kaya maimakon a sauke kaya a sauke farashi abubuwa su zama masu arha masu sauki sai jama'a su ga sun tsananta sun tsada kayan su don su samu kuɗi to ina gafarar ina rahamar ina jin kan ina inna Allah Allah yana son samhan idza ba sama idza ishtara mai saukin sai mai saukin sayarwa ba za ka shiga wannan hadisin ba na biyu wasu kan sai da gurbatattun kayan abinci ma wanda suka expire a dauko madarar ta tsaya sukarin da ya tsaya shinkafar ta tsaya a dinga sayar da mutane a suna ce suna ta gudawa shi yana samun kuɗi to da masu wannan don kuwa ko da suke rage girman buhu ko su canza suna su sai shinkafa wacce ake sai da ita wataƙila dubu shida su zo kuma su sa ta a cikin buhun da za ta koma dubu tara ko dubu goma su siyar kuma a kan wannan farashin masu yin wannan su ji tsoron Allah su tuna duk abin da za su samu a duniya fa anan za su bashi shi ne fa da sha da sutura da bacci da mutuwa kan mutum ya je gaban Allah ya tara kuɗin da ba ci ya ba ba sha ya ba ya tara wa ƴaƴansu su zo su ta badakala da kuɗin su ta badala da kuɗin shi kuma ya je game da fushin Allah sai da haka wannan mai gidan naka ai masa wa'azi cewa yadda kuka saba cewa kuna raba wannan zuwa kashi hudu ku ci gaba da yin haka amma ku raba shi biyar kuma farashin yana nan a na hudun to wannan gaskiya ha'inci ne kuma bai dace ba to wannan mai gidan da ya kamata ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li nisa'ihi wa ana khairukum li ahli khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli duk mutum ya dinga kokarin kyautata iyalansa da faranta musu da sa musu alheri ya za ka je wajen mai shayi a fasa maka kwai a haɗa maka shayi da ban buta da madara da naskafi an a yanka maka bidiyo da a sa maka ban buta bota a tsakiya sannan ka cinye ka zo ka haɗa matanka da tunda da zai kuka kuma ka ce ka sa maka ulfa ba su iya abinci ba bisa gudu na wannan da irin ayi abinci ne saboda haka a ji tsoron Allah dan Allah ba ana kaka ci mai daɗi ba amma su ma iyalanka su dinga ci inda daɗi a can ba daɗi a haƙura gaba ɗaya saboda haka ai akwai abincin da za ka ce ai maka wanda ba zai sa maka ulsa din ba sai mai arha ne kuma iyalanka su ci akwai mai tsada kuma yanzu nama an kaso musu kaji sai sa maka ulsa kuma ka dan Allah a dinga lura da waɗannan dokoki mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu san iyalanmu suna da kima a gurin mu ko mu girmama su ba abin ma miskini kaji da Allah kamar wai wai miskini a gurin ku kurma ko makaho ko kuturu ko wai da yake ba abin sallah ga annabi ya nada makaho sallah abdullahi bin umar tun so bi annabi yana ba shi rikon madina shine babban liman ha annabi ya ke dawo ko baya gani makaho ya ce ba za a bi shi ba yana da ilimin sa yana da sanin sa to kai da ba miskinin ba ba ka da karatu ko mai amfanin ka ai wanda ba shi da karatu ba shi da ilimi shine miskini amma mutum ko da halittarsa ta tauye mutukar yana bin Allah mai daraja ne a cikin tabi'a akwai akwai al'arat akwai al'amash akwai ibn zakawat wannan baya gani sosai wannan akwai mai cin zanzanawa amma kuma duk darajar su tafi haka saboda malamai ne saboda haka ina ga wannan ba daidai ba ne ma wanda ya faɗa haka ma bai sa abin da yake yi ba
bayan sun zama mai tambaya yana cewa ka gida mun ba ba ce bayan kuma mun ba ce a to yabo ai daban yake shi ma yabo akwai na giba yaban ƙarya bai zo na gaskiya ne abinda mutum ya na gaskiya ka faɗa ita ma giba malamai suna istisna'in guda biyu mutum aka zo neman a za a bashi aure aka zo a yi shawara da kai ka san mutum banza ne to dole ka faɗi gaskiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Fatima ta binta Qais take neman auren ɗaya daga cikin sahabbai guda biyu annabi ya ba da shaida yake cewa Muawiya ta sa'ulukun la malala Abu Jahl kuma darrabul lin nisa wa kana la yadau asau an ta'atihi annabi ya faɗi gaskiya akan saboda aure ne haka nan shaida a gaban alkali ka tabbata wannan shi yayi to dole ka je alkali cewa na gan shi shi yayi to da ka shaida da za ta kare haƙƙin wani ko ta kare mutuncin wani ko kuma abin da ka san mutum ba wai faɗa kai ba tambayar ka akai ka ba da shaida za a ba wa na aure kai kuma ka san mutumin banza ne sai ka faɗi gaskiya na'am sun ma mun tambaya ta karshe sabarin ko yana da ta yi tsari ko ta hanyar fito a yanzu to go da facebook da twitter da sauransu da hanyoyi ne da za a iya amfani da su wajen aikin kirki ko amfani da su hanyoyin tsiya na yi lacca a kaduna akan tugo da facebook da twitter da sauran hanyoyin sadarwa da ake amfani da su musamman tugo dai dama mafi yawa kaso 95 matasa suke shiga kuma ba ake a ciki da sakiyanci iri-iri da fitsara iri-iri amma suka yi amfani da wajen sada zumunta da yan uwa da dangi saboda karancin kuɗin da ake kashewa an waya ne su da ka ya dangana ga kai waye yadda kake haka tabiya ɗinka take alkhabisatu lil khabisuna wal khabisuna lil khabisat mutumin banza in ya shiga internet ko ya shiga ah, facebook ko ya shiga twitter ko ya shiga gu- abin nan tugo zai yi amfani da ita wajen yaɗa batsa da karɓar batsa da ganin batsa da jin batsa da tara hotunan batsa a cikin wayarsa mutumin kirki mutumin arziki ne mutunci kuma sai ya amfani da shi wajen aikin kirki da haka takobi ne mai kaifi biyu ko a aikin arziki da shi ko a yi aikin tsiya da shi saboda haka kowa zai ji tsoron Allah da inda yake ita illaha haifu ma kunta shikenan to akwai wani bawan Allah da ya kawo taimako na ɗari biyar ya ce a saka a cikin asusun marayu kuma ya ce shi direban karamar mota ne a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukata alkur'ani guda uku wani bawan Allah ya kawo ya ce a ajiye a dinga karantawa a yi masa addu'a akwai bayan Allah masu bukatar addu'a daban-daban kamar masu neman mallakar muhalli gida masu neman cin jarabawa masu neman Allah ya ba su waraka wato lafiya masu neman Allah ya yaye musu talauci masu neman Allah ya ba su haihuwa masu neman Allah ya shirye da 'ya'yansu masu neman Allah ya ba su mata na gari maza da masu neman Allah ya ba su maza na gari mata masu neman Allah ya kare su a tafiye-tafiyensu masu neman Allah ya ba su jari na yin kasuwanci da masu neman buɗe a cikin kasuwancinsu da kariya da tsari duka gaba ɗaya to muna tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu girma da sukokinsa maɗaukaka da duk abin da ake roƙonsa da shi ya amsa Allah ta'ala ya biya wa dukkan mai bukatar nan ta alheri bukatarsa Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alheri ya tsare mu daga dukkan abin kishi Allah Allah muna roƙonka mun tuba zuwa gare ka ka yaye mana duk abin da yake damu duk mai bukatar nan da mai irinta da mai irinta da mai irinta musulmi a duk faɗin duniyar nan Allah ko ya biya masa bukatar ta alheri Allahumma hadina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayka innahu la yuzillu man walayta wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
Thank you.